بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wani mai tarin alkhairi da albarka na asabar alafon lahadi daren litinin wanda ya dace da sha biyu da watan almuharram hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da talatin da wata na bakwai miladiya uku idan tarihi ya inganta. Ci gaba da majalisinmu na karatun fikihu a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka, masallacin annur da yake wannan wajen Reme Kasis a unguwar maboyar amare garin tawa jamhuriyar Nijar. wanda muna cikin littafin al'iziya na abil hassan alaihi rahmatullahi ta'ala a shazili yau za mu tashi darasi na sha biyu da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a jerin darussan da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da muke gabatarwa na karatuttuka da ibada Allah ka sa muna yi don neman yardar ka ne Allah kakka jarrabe mu da yi don wasu su yaba mu ya Allah ka karfafe mu akan wannan aiki har zuwa mutuwar mu duk wanda yake bada gudunmuwa gun ga wannan karatun ya tafi daidai da sauran karatuka ƴan uwa musulmi baki daya a duk inda yake Allah ya sanya wa rayuwarsa alkhairi da albarka Allah subhanahu wataala ya yawaita muna ire-iren su ƴan uwa suke bada lokacin su su aje ayyuka su zo don sauraron karatu da kuma amfana muna fata da mu da su Allah ya sa mu yi tarayya a cikin lada ubangi subhanahu wata'ala ya ba mu ladar da yake bayyau bayunsa nagartattu za mu tashi a fasali na gaba wanda ke fasali ne da yake bayani akan sallah mun bude babin karatun satin da ya gabata akan sallah muka ce sha'anin sallah al'amari ne mai girma kasancewar kuma mafiya yawan al'ummar da muke rayuwa a wannan zamani suna wasa da shi shi ya sanya idan kaga Allah subhanahu wata'ala ya ce mutum ka zamanto cikin masu tsaye da sallah da gaske bisa ilimi kawa Allah godiya domin wannan sallar ita ce babban al'amarin da yake bambanta musulmi da kafiri ana gane musulmi ne a cikin kafiri ta hanyar yin sallah kuma sallan nan ba zawwa ba kadai ka kabbarta shi kadai ake nihi a'a ana buƙatar ka karanci abin da zaka aikata a ciki domin shine hikima ma da gaya ta aiko annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lace muna faslun fasali da yazo ya bayyana irarin tsakanin karatun da ya gabata da kuma karatun da zai zo nan gaba a cikin bayani na as-salawa as-salatul mafruda sallolin farilla sallolin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake wajibi ne akan dukkanin wanda yake cikin da'ira ta musulunci ya aikata su idan kuma yake mun karanta a satin da ya gabata yi kutatan kawai za a kashe sani haddan a masa hukuncin haddi na kisa mal ya ce as-salatul mafarudatu khamsatun sallar farilla guda biyar ne allati aujabaha Allah ta'ala wanda Allah ya wajabta ta akan mutane wanda ya zanci su dole kai nayi kiyi muyi baki daya fil yawmi wal layla a dare da wuni sallah guda biyar suke wajibi farilla da farin malati az-zuhr shine sallar azhar az-zuhr sai malam bai sanya bai kawo izaba bisbiti salatu zuhuri ba sallar azhar wal asr da kuma sallar la'asar wal maghrib da kuma sallar almuru sallar magriba kenan ko wal isha da kuma sallar lisha wayannan was-subh da kuma sallar asuba wayannan sune salloli guda biyar da Allah ya farlanta ma kowane musulmi azhar la'asar almuru magriba kenan ko lisha da kuma subahi to wacce ce ake fara yi sallar fara tace subahin a wuni sallar subahin ake farawa da ita sannan aje azhar aje la'asar aje magriba aje lishai aje lishai wala Allah abun da yasa mallan ya fara bijiro da sallar azhar sallar ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sallata a cikin sallah malaci wali kulli wahidatin minha waqtani kowace daga cikin wa'annan sallolin guda biyar inji mala yace waqtani ta lokaci guda biyu kowace salla a cikin sallolin nan da muka ambata waqtani tana da lokaci guda guda biyu da ake yin ta domin wata nukta anan ɗan uwa mai muhimmanci shine cewa duk abin da yake mai mahimmanci a rayuwa Allah ya dan farasa da lokaci ba wata ibada da ake wa Allah face wannan ibadar inda wajibi ce akwai lokaci da Allah ya sanya mata salloli guda biyar da muke yi kaga Allah ya tsara su sallah guda biyar a wuni kuma kowace da lokacinta azumi da muke yi na wajibi da lokacinsa watan ramadan zakka ta dukiya da lokacinta shine lokacin da dukiyar ta kai shekara bayan samun ta kai nisabi sai kuma aikin haji shi ma da da lokacinsa babu wani abu wanda baya da lokaci saboda muhimmancin lokaci a rayuwa shi yasa na daga cikin wawancin mutum da sakarcinsa da rishin sanin inda duniya ta sanyawa gaba ya zamanto baya kontrolikin lokacinsa idan ka ga mutum baya da gestion data wannan mutum ne cikin sakarkaru ma na gidan gaba ne kun fahimta domin lokaci a bane cikin ababen da Allah zai tambaye ka akai manzo Allah yake cewa a hadisi ingantacce ba wani da zai ketare sirati face sai Allah ya tambaye sa akan ababe guda hudu daga ciki za a tambaye ka lokacin kai mi kai ga cikin wannan lokacin wani abu ka gabatar a wani hadisi ke cewa ni'ima guda biyu mutane da yawa suna wasa da su saboda rashin sanin muhimmancin wannan ni'imar amma kan daga baya mutum zai dawo yana da na sani da nadama a lokacin da da na sani da nadama ba ta amfani shine ni'ima ta lafiya da kuma ni'ima ta lokaci to Allah ka taimake mu akan amfanuwa da lokacin mu saboda muhimmancin lokaci alqur'ani cike yake da lokaci rantsuwa da lokaci Allah ya ce wal asr wal fajr wash shamsi wadhuhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wama banaha duka wannan lokaci Allah ke tarantsuwa da su mun fahimci karatun ko to da haka sallah na da lokaci kuma Allah ya ce innas salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance wa masu imani tana da lokaci da suke yin ake gabatar da ita akwai lokaci da ake gabatar da ita ma'ana kinan idan kai sallar lokacin bai yi ba to baka da sallah Allah subhanahu wataala ya tsare mu sai ba lati ikhtiyari wa daruri lokacin farin shine ikhtiyar alwaqt almukhtar lokacin da yake zababe wanda shi aka zabar ma kowa yayi sallah akan sa da kuma lokaci na biyu shine alwaqt ad-daruri lokacin da ko mutum in larura ta kama sa to sai yayi sallah a wannan lokaci ashe a musulunci jama'a lokacin sallah da duniya baki daya lokaci guda ne al-mukhtar lokaci na biyu sai in mutum ya shiga cikin halin larura rashin lafiya ko wani suma ko kuma ya kasance barci ko ya manta wannan su da darurat darurat da suke hana mutum yin sallah ko mutum a cikin jinin haila ko jinin biki ba za ta yi sallah ba akai ko mutum na cikin maye bai sai inda yake ba yayi su ba a cewa yayi sallah dan bai sai inda yake ba darura ce malati fal ikhtiyaru fal ikhtiyaru lizuhr lokacin da yake zababbe da ayi sallar azhar a cikin sa min zawali shamsi li akhir alqama shine da gushewar rana idan rana ta tsake tana tsakiya to idan ta dan karkata li akhir alqama a ƙarshen a ƙarshen alqama tsayuwa da mutun zai yi na irin kusan in rana tana tana tsakiya to lokaci ne wanda an hana sallah a ciki ba a sallah sai rana ta mi ta dan karkata to idan ta karkata to kuma in ka tsaya zai bada mi akwai akwai kurwa ko to karshen kurwa ma'ana tana karkatawa daga tsakiyarta to lokacin sallah azhar ya shigo ko kuma bace karatu domin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu mantir babu agogo babu salula wannan babu application mai kiran sallah duk ba su da ba su san da shi ba mu ne Allah ya taimaka cikin wannan lokacin Allah ya taimake mu da shi amma kuma duk da haka wasu ba sa kiyayewa wa huwa awwal waqt al-asr ay min lizuhr min zawal ash-shams li akhir al-qamah malati wa huwa awwal waqt al-asr wannan zuwa ƙarshen lokaci zuwa akhir liqama irin lokacin da in ka tsaya unar ka tsayuwarka za ta zama to daidai da unar ka azhar kidan kaga lokacin ta daga wancan lokacin na rana ta karkata tana karkatawa lokaci ya shigo har zawwa irin ƙarshen tsayuwa in ka tsaya zaka ba da una sai wace wa huwa awwal waqtil asri shine farkon lokacin sallar la'asar ashe daga lokacin da una ka tayi tirfile tayi ta juya ta bada ka bada una mai tsawo to daga lokacin kuma sallar azhar ta la'asar ta bi ta shiga kuma an shiga karshen azhar azhar tana tsayawa la'asar tana tana shiga hukun fa'ita masha Allah sai malike cewa wa akhiruhu kuma karshen lokacin sallar la'asar ila spirari shamsi zuwa rana ta fara yin yalu ta fara yin gatar tayi ka san ta je za ta fara tana yin wani masara masara ko daga ta sa wani kalan yalu to wannan kalar idan ta zo an zo ƙarshen lokacin sallar la'asar kenan daga lokacin da alqama una ta tsayu har zuwa lokacin da rana za ta fara yalu shine ƙarshen lokacin sallar la'asar ana karantar da mu lokutan da ya kamata kowa ya kiyaye sallah a kansu walil maghrib malace ta kuma sallar magriba lokacin tana kamawa bi ghurubi qursi shamsi ta hanyar wannan kewayar ranar wannan mai kawar kashi ta ga shi rana ai ronce ko to wannan rolkin ronkin rana idan ya bace to lokacin magriba ya ya shiga ba zan can da zina zira a'a in ta fadi wannan abun ya bace nata na rana to lokacin magariba ta shiga kenan wa huwa mudayyiqun ghayru mumtaddin yuqaddaru bi fi'liha ba'da tahsil shurutiha mace huwa mudayyiq shi lokaci ne dan ai takaitacce wanda yake kuntatacce ba lokaci bane baya dokar dogon lokaci kaga ita magariba ba ta da dogon dogon lokaci yuqaddar bi fi'liha ba'da tahsilha ba'da tahsil shurutiha ana kaddara abkuwarta bayan sharadin ya ya abu kuma ana yana bacewa lokacin ya shiga saboda tsakaninta da isha'i babu dogon tazara idan ka doga tsakanin azhar da la'asar ko ba ai koi ba ana samun awa nawa ana ana samun awa biyu da wani abu la'asar magariba ana samun shi ma kusan awa biyu da wani abu ko to amma magariba lisha'i baya wuce awa daya haka ne shi ma nake cewa kamar lokaci ne wanda yake kuntatacce baya da yawa baya da mi baya da yawa daka ana kaddar shigar lokacin ne idan sharadin ya cika shine na wannan wannan kewayar ranar in ta fadi ya bace da ya bace shikenan lokacin sallar ya yayi malaci walil isha'i ita kuma lokacin sallar lisha yana somawa min ghaibubati shafaqil ahmar daga wannan jajan ranan ya bace janjan ranar ya bace sai idan rana ta tawadu ko da bayan magariba kana ganin gajinta can to idan ya bace aka daina ganin sa to kaga lokacin ya shigo lokacin isha'i sai mala ce ila thuluthil laylil awwal zuwa ɗaya cikin ukun daren farko to ƙarfe nawa ne ɗaya cikin ukun daren farko ƙarfe dare na farawa daga lokacin da rana ta mi ta fadi yanzu mun shiga cikin dare da rana ta fado an shiga cikin har zuwa fitowar rana zuwa ketowar zuwa ketowar alfijir a cikin alfijir a cikin ana cikin ana cikin dare kaga kenan idan ka doka sulusul akhir yanzu muna kare nawa karfe 7 ko to ka doka da 7 takwas tara goma sha ɗaya ɗaikin dare biyu uku hudu biyar awa nawa kenan awa goma to awa goma sai kasa su awawa ta kasa su gida uku ta kasa su gida gida uku sai su ba da nawa kenan idan idan ka doka daga ƙarhe daga ƙarhe daga ƙarhe takwas da wani abu take shigowa ko sai ka doka takwas mutai takwas kin takwas tara goma zuwa sha ɗayan dare shi ne ƙarshen lokacin almuftari na sallar da sallar isha'i lokaci zababe idan mutum ya huce sha ɗaya ya shiga cikin lokacin daruri wannan shi ne abin da mala yake so ya nuna wani mun fahimci karatun ko mun gane da kyau Allah ya dacar da mu to wayannan su ne lokutan sai ma ta wali subuhi min tulu'il fajr as-sadiqi lil istirar al-a'la shi kuma subahin tana somawa daga lokacin da alfijiri na kirki na gaske ya fito domin alfijiri kashi biyu ne akwai as-sadiq akwai al-kadhib akwai zaka ga wani lokaci kafin alfijiri ya keto na gaske zaka kamar alfijiri ya keto alhali ba shi bane ya keto ko irin lokacin da ladan suka kiran sallar fare alfijiri bai keto ba a wannan ana cikin fajrul kadhib ne to amma da an je kiran sallah na biyu to ana alfajir sadiq kenan ko to ir zuwa daga wannan lokacin daga lokacin da alfijiri yake to listirar al'ala zawwa istirar a samu dan haske haske yayi sama kaga rana hasken rana ya dan hasken ita bata fito ba amma hasken ta ai hasken tana rige ta fitowa ko hasken rana yana rige rana fitowa in kana kallon su gabas in kai sallar subahi zaga akwai wani haske da yake fitowa wannan to shi da ake ni da istirar zuwa wannan lokacin shine lokacin da yake zabe na sallar sallar subahi wannan fa wanda ya rubuta wannan littafi jama'a wanda ya wallafa shi ba yau bane ya rasu a duniya ya jima da ya bar wannan rayuwar malami iziya lokacin su ba san wani agogo ba ana aiki ne ana aiki ne da da wayannan ababen da muka ambata shi sai ya zaka ga wasu kasashe da suka ci gaba da gwamnati take da alaka da addini gwamnati take da alaka da addini zaka iske kaf garin lokacin sallah guda ne akwai kasashe a duniya wanda kaf garin lokacin sallah su guda ne ba zan cewa ga wannan ce wannan dan izala ne ko dan kaza ne duk ba su shi ba a'a lokacin sallah saboda wannan sallar da dan izala da dan dariƙa kowa na yi ko daga lokacin ta guda ne wanda ake wa guda ne kuma sallah adadin rakoyin guda ne ake yi babu wani dan izalar zai ce zai sallar al'asar raka'a shidda saboda shi dan izala ne ba wani dan dariƙa zai sallar azhar raka'a takwas ya ce saboda shi dan dariƙa ne a'a hudun dan da annabi ya karantar su ake yi ko to me yasa ba a taruwa kuma ayi sallar guda biyar kin a lokacin da manzo Allah ya karantar da mu tuna dukkanin mu mun yarda azhar raka'a guda hudu ce ba ƙari la'asar raka guda wuri ce ba ƙari magariba uku ne ba ƙari isha'u ne ba ƙari subahin biyu ne ba ƙari to duk da kowa yarda wannan kuma kowa yana yin su to me zai hana duk mu aje saban da ke tsakanin mu wa juna mu wa kan mu adalci mu dawo mu karanta shari'a to na littafin dukkanin mu na karanta su balma magana ta gaskiya masu indimami da aqidun ɗari'u sun fi mu yawanta karatun littafin fiqh in ba a yanzu ba haka ne malaman ya zaure wanda su ake kira ɗan ɗariƙu sun fi ‘yan izala yawaita karanta littafan fikihu in ba a yanzu ba, amma a da sun fi karatu. To tun da kuma suna duka wannan fa suna karanta shi, sai dai matsalar ba a aikatawa ne to akar makallahu ka karantar da abin da baka aiki da shi kuma ka je gaban Allah Allah zai tambaye ka lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah ce dan me kuke faɗan abin da baka aikatawa in har kun san ba za a yi aiki da wannan ba abinda me me lahadar ya faɗa me shimawi ya faɗa da iziya da risala da mukhtasar duk sun faɗi wannan lokutan fa ba wani malami da ya aiki da barlantar a wajen fidda lokacin sallah babu shi kaf littafan nan baki dai na fiqh ana aiki ne da abin da manzon Allah ya karantar to tunda duk mun yarda wannan abin mu ya karantar da dalibai shi to me yasa kuma ba za mu yi aiki da abin da muke karantarwa ba shi fa addini ba ra'ayi bane addini ba ra'ayi bane shi za ga wasu daga cikin masu aqidar sunna zaga lokutan sallan yana ta canzawa wasu suna kwatantawa wasu ma hatta su ahlus sunan ba sa kwatantawa akwai lokacin da lokacin sallar azhar zai shigo karfe 1 bai yi ba karfe 1 bai yi ba to tun lokacin rana ta karkata kawai shi kidan lokacin ya shigo aje manta dan manzo Allah bai yake da mantar fa wani lokacin kuma karfe din yana fucewa kafin lokacin sallar ya shigo sai a dinga lura da lokacin sallah Allah ya taimake mu babban al'amur saboda mahimmancin sallah fa wallahi alazim manzon Allah ba a bashi ita ba a kasar nan sai da aka tara shi sama qur'ani izib 60 baki daya tun daga fatiha har nasi izib 60 sura 114 aiko aka yi masa mala'ika aka aiko ya kawo masa shi tun daga farkon sa har karshe aya 6666 a wata ruwaya dukkanin su wayannan ayoyin ba ayar da manzon Allah ya keta hazo yaje sama aka basa amma saboda muhimmancin sallah sai da annabin Allah ya bar gidansa ya bar garin su yaje Baitul Maqdis nan ma bai isa ba ya bar duk duniyar baki daya ya taka sama ta dai abun bai tsaya ba anan yaje ta biyu yaje ta uku har ta bakwai ya sai da yazo inda mala'iku ba sa bas taba zuwa a can ba ya huce sam ya huce Baitul Izza ya wuce watan shajaratul muntaha yaje wajen ubangi subhanahu wataala aka bashi sallolin nan ya dawo kaga ashe tana da tana muhimmanci ko kadibi saboda sallah fa ce Allah ya tada manzon Allah misiyo mai girma yaje suka gana da Allah Allah ya bashi kuma ya dawo bashi al'amarin ta babun wasa bane ke sa daga cikin alamun da ake gane mutum munafiki ne ya dinga wasa da sallah ke sa Allah ya ce أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ستفويل للمصلين آية كوبا آية بتونا الله تفويل عذاب تاتبت للمصلين ده ما صلح ما صلاته sai Allah zai tsaya nan ba sai ya ce alladina hum an salatihim sahur sune wasu wasa da sallar su masu wasa da sallar su Allah ya kare mu mala yake cewa wadaruri subhi lokacin larura wanda yake daruri inda rura ta ka mutun zai sallar subahin a ciki shine min isfiraril a'la ila tulu'i shamsi tun daga wannan fitowa hasken rana har zuwa fa'ita fitowar ranan domin tsakanin rana da haskenta akwai lokaci mai dan yawa to tun daga wannan hasken ranar har zuwa fitota lokaci ne wanda yake na daruri in mutum larura ta kama su zai yi to miye duru da kyara mutum sallar subahi shine kwana ya share ka to ka san to in haka yana ashe wani kullun cikin larura yake na akwai mai shekara cikin larura na kwana abun sai in ce abun hadda niyya ba niyya ba ce abun akwai niyya ciki domin wani ma da zai kwanta ka kada ka kasan bai da niyyar sallar subahi mutum ya kai turazar di matan farke yana kallon indiya kuma ya ce samu su bahin ƙarya kake wallahi da ma a ce ƙorani kake karantawa wala Allah da da sauƙi wani fa zai zai irin musamman ma gayu sai a jima ta waje ana da huwar wake a ɗauki lokaci da yawa shi za su bahin ba a yinta shi kuma annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa na daga cikin sallah mafi yauni akan munafiki sallar subahi in kaga mutum bai sallar subahi in kaga mutum bai sallar subahi yaji na yana jin bai yin ta a cikin jama'a annabin Allah ya ce ku shaida munafiki ne jama'a kun jiya yace asqalus salati ala al munafiqin salatul isha'i wa salatus subh mafi salla mafi wuya mai kuyayyi ga munafikai shine sallar isha'i da sallar subahi shi munafiki bai cika yin sallar isha'i ba shi yasa ai sai Allah yake dan ware mana su muna dan gani dan wa dan gane ko kun bayyana ai ana ganewa ko cikin ko cikin mutanen banzan ma akwai na kwarai yanzu misali kallon kwallo da ake galiban kallon kwallo a lokacin sallar bayan sallar magariba ake yi ko har kenan isha tana cikin lokacin da ake kallon kwallo to shi yasa irin masu imani suna kallon amma da lokacin sallah yayi sun je su sallar to amma su munafike suna nan sai sun ga abin da ya ture wa dan uwa rawanin sa kun bai ci karatu Allah ya sauke wasa da sallar isha alawa shi ta munafici inde ba abin aikin Allah bane ake yi aje misali a ce makaranta ce karatu an ƙara wannan ba illa bane domin manzo Allah yana jinkita sallar isha amma dai haka kawai ziki dan kallon balo to aka maka Allah akwai mina bici tare da kai sai dai kai fatan Allah ya kawo maka saukin al'amari haka sallar subahin duk wanda bai zuwa sallar subahi mutun yayi sati bai je sallar subahin ba kaga akwai wanda hosa shi sati wa bai je sallar sati sai ban daya eh a wasu wasu wasu sallar ta suka yin ta wasu ma sallauta suke a satin nan da ya wuce wani yake tambaya ta yace malam ni makara ne bai sallar subahin ba ko da tashi rana ta hito lokacin da yake min tabbafa mu sallar azhar ce me to kai ta ce bai yi ta ba ko gun bai ta Allah ya sauke zara samun haka in ka tashi lokacin da duka tashi take sallar ka amma dai kakka yarda kullun kwana ya zamanto uzuri dan kwana ba uzuri bane yasa ake aka sanya cikin kiran sallah as-salatu khairun minan nawm tashi zuwa yin sallah yafi barci alkhairi Allah ya datar da mu to malai yake cewa wali zuhuri min awwal waqti al-asr al-muqtar ila ghurub al-qurs ash-shams shi kuma lokacin da yake daruri na larura na sallar azhar shine daga lokacin da al-asr ta shigo an shiga lokacin larura da azhar wanda bai yi ta ba zai yi ta wannan lokacin har zauwa bacewar watan wannan sarkilkin na rana in ya bace to shikenan lokacin da aka kebance mutun na larurar azhar yami ya wuce mun fahimta wal asr min isfirar ila ila waqt al ghurub shi kuma lokacin sallar la'asar lokacin sallar la'asar daga lokacin da rana tayi wannan masara yallan yallan nan har zauwa ta fado ana cikin lokacin da take da larura kusa akwai lokacin da ba a sallah a ciki to in ta kama har zauwa faduwar rana in mutum bai ta ba in dai rana ba ta fado ba to zai ji rana ya ce bari rana ta fado yayin sallah ko kuma zai yi ta dai a lokacin na'am zai yi sallar ne a a lokacin kun fahimci karatu malace walil maghrib min al faragh minha ila tulu'il fajr da kuma sallar almuru sallar magariba lokacin larura na daruri nata daga lokacin da aka kare ta har zawwa alfijiri zawwa keto alfijiri duk zaka yin ta illa ruwa ta kama ka baka yi ba barci haka ko kuma ana maka magani da yake saka barci da makamancin wannan ko mutun ya suma bai sai inda yake ba to lokaci ne daruri na larura larura ba mu lura eh aka ce larura to abinda ake kira larura a musulunci shine zamanto kamanta ita mantuwa Allah baya ka mutum abinda ya ya manta akai ko kuma ya kasance mutum yayi barci bai tashi ba kusa akwai lokacin da mutum zai ga aiki ya gaji sai barci ya doke mutum ba bisaniya ba don akwai kwanan da ake yi bisaniya akwai wanda zai kwanta kusan magariba shi ya san lokacin magariba to amma da niyyarsa kwana za shi har bayan magariba ya tashi wannan bai da uzuri wajen Allah ko kuma gushewar hankali mutum hankalinsa ya gushe in hankalin mutum ya gushe to har zuwa lokacin da zai samu lafiya a wannan wani lokacin sallar daruri darura ce ko kuma jinin haila ko jinin biki shi yasa muka ce magariba sallar almuru idan mace jini ya doke mata bayan sallar isha to za ta hada da sallar magariba sai ta yi magariba saboda lokaci daruri idan jini ya ɗauke miki a magariba bayan sallar magariba sai jini ya ɗauke miki bayan magariba ko gab ana magariba sai jinin ya ɗauke lokacin magariba ya shigo to idan kika yi wanka za ki yi sallah sai kin yi sallar la'asar ko kun fahimta idan mutum mace ta tashi da safe jini ya ɗauke mata in za ta rama za ta yi sallar to sai ta yi sallar isha'i saboda tana cikin waktun daruri to mata da yawa Allah na bai su salloli su ne ma Allah bayani Allah ku dinga ta dubbe mata ya dinga ɗanyi mata tambaya cikin karatu haka musamman ma game da sallah da kuma harkar jini za ku gano cewa akwai matsala wallahi al'azim shi yasa ina ba matasa shawara kakka kuskura kada wani tsotsai ya ja ka da kaddara ta kai ka ka armo macen da bata yi karatun addini ba tarancin Allah ka wahala billahi lazi don kullun cikin rikici ne aiki babban matsalar ma in baka yi hankali ta kai ka jahannama in baka yi hankali ba ta kai ka jahannama saboda mata da yawa Allah na biye su salloli mata da yawa su yi tsarkai abubuwan sai a hankali wa kai Allah ya sauwake Allah ya sauwake kuma ne ke tawalil maghrib lokacin salar almuru min fara min alfaraghi minha tun daga lokacin da ka aka ida ta ila tulu'il fajr har zuwa faduwar rana walil isha'i min akhir thuluth al-layl al-awwal ila tulu'il fajr aka ita ma sallar lisha tun daga ƙarshen watan sulusul akhir dai cikin ukun dare karhe 11 kenan yanzu ko har zuwa ke to al-fajr wannan shi da lokaci da yake daruri na larura kuma wajibi ne kowa ya kiyaye lokacin lokacin sallah wajibi ne kowa ya kiyaye sa malace tambi tunatarwa malan zai tunatar da mu akan wani gaba mai muhimmanci yace man akhara as-salata ila al-waqt ad-daruri min ghairi udhrin athima duk wanda ya jirkinta sallah har zuwa lokacin larura lokacin daruri ba tare da wani uzuri ba to mala yace asima yayi zibi yayi sako dama kun fahimta wannan kuma gabar tahid ɗan abunan ɗan kasuwa da da mata musamman ma masu tafiya kasuwa cin kasuwin ne musamman masu tafiya cin kasuwin ne kasuwa tafiya kasuwin nan kauye to su ma suna da wannan matsala na jinkita lokacin sallah har wata ta shigo da wasu ku cikin gwarabur ɗin ‘yan kasuwan daga mutum ya cika shago, Allah ya taimake shi ya cika shago da kaya, amma hau bai tsalla, a zahar ta zo bai tahiya, sai kai tsammanin a'a an kira ƙarhe ɗaya na yanzu bai tsalla ƙarhe ɗaya, sai ƙarhe biyu. Ƙarhe bin ma ta zo bai tahi ba, ita ne daman la'asar babu bambanci ko, magari ba kowa ya yarda lokaci guda ne, sai ya ta can shaɗa su, Allah ya sauwaƙe. wannan yayi yayi zinubi asima yayi zinubi yayi laifi da kuma mata in ana biki da mata in ana in ana biki yasa da kyawo ma ka dinga kiyayewa in mata ka ta dawo daga wajen biki ka tabbata kin yi azar da lasar tsakaninki da Allah kin yi azar da lasar sanda ba a yi ko kun bayyana da ma amari har da amaran zamani ba sa sallah cikin lokaci akwai da lallai da hujjoji yanzu galiban wasu amare ana kai su wajen kwalliya wannan abin da ke kira makeup sallar magariba an fara kaga ba ai magariba ba ko kuma ba a karewa sai bayan isha'i kuma an riga ai kwallin ba a sawar ruwa samun hoda ce shi yasa yana da kyawu duk malam ango ya kai maka amarya gabanin a fara taba kazar amarci to a tashi a ba a sauki haƙin Allah subhanahu wataala kun fahimta abu na farin da ya kamata mutum ya tambaye matarsa ce ba mata kaka tambaye ta a ce yawanci tashi zuwa sallah tashi ki sallah shi ne mafi alaka a wace wuri Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu mala ce wal uzur abun da yake uzuri a shari'a shi da alhaidu wan nifasu haila uzuri ne mai girma in mace tana haila ba ta sallah duk da wasu ƴan mata kunya tana sa su ina ka cikin taro saboda kada a gano suna kira Allah ya hutar da ke miya da wahal da kanki to Allah ya ce kakki zauna kakki in kika ma kin yi laifi eh bar mu mu dai eh mu ne muka bari kuma mu yi laifi to raka jinin haila yana hana yana hana mace uzuri ne ta cikin jinin haila ba za ta yi ba za ta yi ba za ta yi sallah ba ko da ta yi jinin ya doke sai in ta mi sai in ta yi tsarki sai ta yi wanka lokacin za ta je ta yi sallah wan nifasu da jinin biki wal kufur da kafirci uzuri ne in mutum na kafiri in mutum yana musulmi in mutum yana musulmi sai ya kafirta ya ridda kaga shi wannan uzuri ne gunsa uzuri ne lokacin da ya tuba ya koyo musulunci to zai iya jaye sallah take waqtar daruri misali musulmi mutun ne yake musulmi sai ya kafirta lokacin azhar bai sallah azhar ba kakin azhar kafin azhar sai ya kafurta bayan la'asar zuwa magariba sai ya musulunta ya dawo musulunci to sallah nawa za shi zai sallar azhar da mi da la'asar Allah ya datar da mu mala yace wasiba da kuma yarinta shi yarinta uzuri ne shi yaro ko bai tashi wa harkar lokaci ya sallah in ya dai zai je ya dinga yi kakabar yara ba sa sallah kusa yanzu ma da wata matsala mu cika tahiya da yaran mu masallacin ne ba ko mun zo da su sai ba su baya san su ta wasa a'a tsara so ake a nuna musu muhimmancin abun shi fa yaro in ya saba yin sallah to ba sai ya kata da shi ba shi zai ta da kansa da kansa kuma galiban wanda kaga suna sarrawa sada sallah a cikin lokaci musamman sallar subahin galiban bace duka ba wallahi wasu dan ba a tsaba musu tashi subahin bane amma duk wanda gidansu aka saba masa tashin subahin to in lokacin yayi babu rabe zai tashi saboda abun ya shiga cikin cikin jikinsa cikin zuciyarsa Allah ya datar da wal junun da hauka hauka ma uzuri ce wal igma da kuma suma in mutun ya suma to shikenan abun nan wannan da kuma barci wan nisyan da kuma mantuwa wayannan sune al azab ash-shar'iyya take hana yin mutun sallah cikin lokaci in dai ba ɗaya daga cikin wannan bane uzurin ya kama ka ka ƙi yin sallah a lokacin to kai sabon Allah sai ka roki Allah ya yafe maka mun bai ci karatu to malam zai kai da mu wani fasali kuma mai gaba mai tarin muhimmanci shi ma yana da buƙatar mu saurare shi da kyau yace faslun yajibu 'ala al-mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawati al-mafruḍa murattabatan fi ayyi waqtin kana malam ce ya wajiba akan wanda shari'a ta hau a kansa wanda yake baligi mai hankali musulmi ya rama abinda yake na kansa abinda yake wuyansa da sallah da ta kunce masa ashe idan sallah ta kunce mutum bai yi ba saboda dalilan da muka ambata na uzurin shari'a wa'annan to zai rama ta ne ko kun fahimta zai rama wannan sallar au kowane lokaci yanzu misalin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gazatul khandaq yakin khandaq da aka yi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kafirai suka dauki hankalinsa ana bugawa ana cikin tashin hankali lokacin ba shar'anta yin sallar tsoro ba sai zamanto an dauki hankalin manzon Allah har annabin Allah bai sallar la'asar ba sai ga rana tana zuwa faduwa ta fadu magarba ta mi ta shiga Umar dan Khattab Allah ya gafarta masa ya ji kansa da rahama sai ya zo yake cewa manzon Allah yana yana yana yana zagin mushrikai yace Allah ya tsine wa kafu mushrikan Makka sun hana ni yin sallah a cikin sallar al'asar a lokaci sai manzon Allah ya ce Umar dan Khattab wallahi ni ma bai sallar na mala asar dai ko ta yau ban yi ta ba kuma ga magariba ta yi to sai annabin Allah yayi sallar al'asar sai annabi yayi wata sallah ana magariba sai annabin Allah yayi sallar la'asar bayan ya yi da la'asar sai ya tashi yayi kana yayi ta yayi sallar magariba to akwai wasu masu yin kuskure sai mutum bai sallar la'asar ba sai ya zo masallaci ana sallar magariba almuru kuma sai ya bi limam sallah in aka kare sai ya tashi kawo la'asar kuskure ne yayi shi fa addini wa sai an yi karatunsa mun bayyana amma idan zaka duba suka ce ai wannan la'asba gariba ce lokacin ta ne ana cikin lokacin ta sai mu ce ai wannan lokaci ne muhtari na wanda aka zaba kuma ai akwai waqtul daruri abinda yake wajibi shine ka biya bashi kamar tan misali mutun ne yake biyar ka jika goma mutun yana biyar ka jika jika goma sai kuka haɗu da shi kuka yi alkawarin shi cewa rana kaza daidai lokaci kaza zaka bashi jika goma zaka mayar masa da kuɗin sa kuna haduwa sai kai don jika goma kace na baka kyauta ma'anar da har yanzu ana baka mi eh ana baka jika goma to da ka biya shi kyauta da ka biya bashi wanne ne fi ka biya bashi to idan ma sallan gwara ka bi abinda Allah yake biyar ka gabanin ka zo da abinda yake shine a lokacin sa ba sai kuma ji wannan karatun ba mun gane masha Allah to malaci ya wajiba akan musulmi wanda ya bari yayi sakaci game da sallah na uzuri ya kama sa in za yi sallah ya rama sallah take wayarsa a kowane lokaci ne wajibu tartibul hadirataini mushtarikataini fil waqti malaci ya wajiba ya de ya jero tartib ya ordonekin alhadirataini salloli guda biyu suka suka zo mustarikaini suka shiga suka shiga cikin juna suka hadu suka yi tarayya da juna fil waqti a cikin lokaci ma'ana idan mutum bai sallar azhar ba sai ga la'asar ta zo kaga sun hadu a cikin lokaci tunda ai karshen lokacin farkon lokacin la'asar shi ne ƙarshen lokacin farkon lokacin azahar na daruri farkon lokacin la'asar shi ne farkon ƙarshen lokacin la'asar azahar shigo azahar kenan ko to shi ne farkon lokacin sallar azahar na daruri to abinda za shi shi ne mara yace sai ya jeranta tsakanin sallah guda biyu da suka zo to sai ya sallar azahar kana ya zo da sallar sallar la'asar to tambaya shin ya na wannan matsalar ita ce na so yi tambaya a kanta batun ne ya zo masallaci a la'asar shi uzuri ya kama sa bai sallar a zahar ba ana la'asar liman yana la'asar amma shi hu bai sallar azhar ba to shin ya halitta ya bisa sallah na'am liman kin la'asar yake yi liman yana la'asar shi kuma bai azhar ba ana bai shi azhar to yanzu in yazo zai koma ne shi kadai yayin sallarsa a masallaci ko kuma a'a zai bi liman ne sallar yayi la'asar na zai niyyar azhar a zuciyarsa amma liman kisa yana malamai sun tattauna a wannan mas'alar daga cikin zancen malamai abu da kuka faɗa cewa zai kudurta niyyar la'asar a azhar a zuciyarsa ya bi mai azhar suka ce suka yi aiki da fadar hadisin annabi da yake cewa da annabi ya jagoranci sahabbai sallar yana nafila su suna farilla ce me farilla zai iya jagoran me nafila zai iya jagorantar me farilla sallah wanda yake sallar nafila yanzu misali ni na shigo masallaci na an na ida sallata ta azhar sai na tashi in raka'a guda biyu sai wani ya shigo ni zan yi nafila shi kuma zai sallami to anan wannan wurin wannan gabar ya ya halatta shi ya bi ni sallah eh raka'a biyu zashi idan yayi raka'a biyun ya sallabe shi kuma sai tashi ya cika sallar raka'a cikin sa wannan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kaje tunda haka ne idan sallah tana da kawa da juna ba ana adadin raka'o'in dai ne to mutun zai iya bi zai iya bi liman sallah kamar da kace mai azhar zai iya biyar mai la'asar sallah amma wanda yake sallar magariba ai wanda yake sallar magariba illiman na magariba to shi kun bai azhar bai la'asar ba sallar sun haɗu anan zai bi shi sallah ba zai bi shi sallah ba daga shi zai je ya sallar magarib Allah asar ce kana yazo ya sallar sallar magariba eh wanda yake isha'i bai magariba zai biyan wanda bai magariba ba in yazo ya tara ana sallar isha'i shin zai iya biyar mai sallar isha'i sallah shi na ba zai bi sallah ba saboda sallolin ba su da alaka da juna magariba raka'a uku ce isha'i raka'a hudu ce to in ya sallame ya zashi misali kai ba kai magariba ba raka'a uku shi kuma liman na raka'a hudu dole wasu suka ce a'a wasu sun suka ce zai bi sallah in aka yi uku sai ka zauna ka jira shi ya kawo ta hudun sai ku sallabi kan ma ka bi shi shine mafi a'ala mun maji karatu kan ma ka bi shi ne kusa an tab an sha irin wannan ababen musamman ma sallar tafiya matafiya sai mutum ya yabi mai kasar sallah ko mai kasar yabi afa mai kasar yabi limami cikakke sallah hadir misali annur ne sai mutum yazo yana cikin bulagoro kaga shi kasar zai ko to sai yazo ya iske nan muna sallar isha'i to idan ake raka'a biyu da shi sai ya zauna ya tahiya ya zauna sai limin ya tashi nan zaune ilimin ya kawo raka'a biyu ya cika raka'a biyu ya sallabe shi ma sai ya sallabe wannan kuskure ne idan mutum mai mai kasar ya bi mai cikawa sallah shi ma cikawa za shi kawai in har kana kasaru ka bi wanda shi baya kasaru sallah in ya raka'a uku yake kai ma uku za shi duk da magarba ba mata kasaru kenan ko isha ce ake ma kasaru da azahar da la'asar to idan ya raka a hudu kai ma hudun za ka yi ba zan can ka ce bi za ka yi a'a tun da ka riga ka bi shi sallah shi ke da an ƙari mun baci karatun Allah ya datar da mu malik ya cewa fa in khalafa a'ada thaniyata abada idan idan suka sabu saba suka ci karo da juna idan suka ci karo da juna to a'ada thaniyata abada sai ya canza sallah ta biyu idan sallah suka ci karo da juna sai kasance ya riga ya yi misalin ana bakai azhar ba sai ka zo la'asar sai ka bi limami sallar la'asar da niyyar la'asar ba da niyyar azhar ba to wannan sallar taka ba ta yi ba sai ka sake kai azhar kuma ka sake mi ka sake la'asar shine abin da malai yake ne wa yajibu taqdimul fawaid ala al-hadira mala yace ya wajiba in mutun zai ramka sallah ya rama wanda ake bi sai ta kunce masa akan sallar da ake yi ko da ka zo masallaci ka tarar ana sallar farilla sallar jami'i kai ba kai wata ba to kai ba za ka bi su ba sai ka je kai waccan da ake biyar ka sannan kuma ka zawo kai sallah wanda take ta lokacin ta malam tazid ala khams salawat matakar ba su kai sallah guda biyar ba matakar ba su kai salloli guda biyar ba فإن زادت عليها على أحد القولين المشهورين أو على الأربع على المشهور قدمت الحادرة إذا ضاق وقتها idan mutum ya dai da gangancin barin sallah farilla har guda biyar uzuri ya kama shi misali mutum ne yake yana likita aka sha wasa oxygen bai san inda yake ba bai san inda yake ba bai sallar azhar ba bai yi la'asar ba, bai yi magariba ba, bai yi lisha'i ba, bai yi subahin ba. Sai da ko da yake yake falkowa lokacin sallar azahar ya shiga. Ana cikin lokacin azahar, kaga ana bishi sallah guda nawa, guda biyar. To yanzu abin da za a yi, shi ne zai yi sallar azahar kin in lokacinta zai hita, in kuma akwai sauran lokaci lokacin ta ma bai shigo ba to zai jero sallolin ne baki dai sai ya subahin tajiya in ya sallame ya kare sai shi azhar tajiya in ya sallame ya kare sai ya tela asar tajiya in ya sallame ya kare sai ya je magariba lishayi in ya ida daidai an shigo azhar kuma shi gina sai sallar azhar tare da al'umma ko kun fahimta mun gane wannan maganar ko raka'a amma idan ya kasance sallar bata kai biyar ba ko bata kai hudu ba idan sallar bata kai biyar ba ko hudu su zai fara gabatarwa amma in sun kai biyar ga lokacin sallar ta shigo to zai jinkirta su yanzu misali lokacin da yake falkawa sallar lokacin azhar ya shiga azhar tami to yanzu wace sallah zai fara zai azhar kin yau ne da ake ciki idan yayi azhar kin yau ya ƙare to sai kuma ya jero a zaharkin jiya la'asar magariba isha isubahi abu an gane karatun eh na ce mutum ne misali larura ta kama su rashin lafiya bai sai inda yake ba kaga wannan uzuri ne ko an karɓa uzuri ne bai sai inda yake ba har sallah guda biyar suka wuce sa bai sallar subahin ba bai azhar ba kuma lokacin abin ya faru da azhar kafin sallar azhar bai azhar ba bai la'asar ba bai magriba ba bai lishayi ba bai subahin ba sallah guda nawa guda biyar lokacin da ya dawo cikin hanyacin sa azhar ta gobe ta zo har wata azhar ta zaka har an shiga wata azhar kaga shi ana da shi sallah guda nawa guda biyar tun da lokacin wannan azhar ta yi kuma sallolin sun kai biyar abinda za shi shine sai ya fara yin sallar ta yau ta azhar kin yau da ake ciki idan yayi azhar kin yau ya ƙare kuma sai shi dauko tun daga azhar kin jiya la'asar magriba isha isbahi sai ya raba su amma idan ba su kai sallah biyar ba ko da lokacin azhar kin yayi ba zai yi wannan azhar ba sai ya zamanto a'a ana biye shi sallar isha ce magariba dai da isha'i da subahi sallah nawa kenan uku to zai rama magariba isha'i subahi sannan yayi azhar kin yau ba zai bari ba sai yayi sai yayi sallar yau sannan ya rama kasu yanzu an gane maganar mun fahimci karatun Allah ya datar da malai ya tuwa idza daqa waqtuha wa man zakara fa'itatan fi waqtiyatin yajibu tartibuha ma'aha فإن كان فذا قطع ما لم يعقد ركعة بوضع يديه على ركبتيه idan mutun ya tuna wata sallah da bai yi ba sai ka manta da wata sallah kai kai tsamanin kai baka baka tuna ba cewa baka yi sallar ba sai da ka shiga kana cikin wata sallah ka har ka shiga kana cikin wata sallah kuma baka yi waccan ba misali zamu yi isha ana cikin sallar isha sai ka tuna cewa kai baka yi sallar magariba ba to ya za ka yi ana magar ana ishayi sai ka tuna cewa ashe kai fa baka sallar magariba ba kwata-kwata baka yi ba ka manta kwata-kwata baka yi ba kuma ana kun fara sallar ishayi eh malace fa in kana fazzar qata'a in kai kada kake sallar kai kada ne kake yin ta ba cikin jam'i bane kake ata sai ka yanke sallar sai ka ka sallame sallar waccan da kake yi sallar isha sai ka fasa yin ta sai a tattara ta a sa ta kubel Allah shi yahi sai ka dauko sallar magariba sai ka yi sai ka sake iqama kai sallar magariba kun bayyana amma da sharadi malam ya'id raka'atan bi wad'i yadayhi matakar baka je kai ruku'i ba matukar baka dora hannayenka zaka yi ruku'i ba ko da kai kabbara ka ce Allahu akbar zaka tayi ruku'i sai ka tuna cewa baka yi ba amma in har ka riga dora hannayenka to malike cewa sai ka hada ta da wata raka'a ce ta zaman to nafila kun gane karatun kai ne ka zo sallar isha'i ko la'asar sai da ka fara la'asar har kai ruku'i ma sai ka tuna cewa ashe baka yi azhar ba to yanzu ba za ka sallame ba sai ka ci gaba da sallar ka ka haira ka a guda nawa idan kai biyu sai ka sallame wannan biyu su zaman to nafila sai ka tashi ka kawo azhar sannan kuma kai kai la'asar amma idan ba kai ruku'i ba kana tsaye sai ka sallame ta ka fara ka dawo sai kai kai marsh ariyar kamera ta famur kuma yanta sai ka dawo famur sai a ci gaba da tahiya Allah ya datar da mu mun bayyace wannan maganar alamin an gane karatu lokaci kuma yayi ko masha Allah lokacin ya sai mu tsaya a nan kenan sati mai zawa insha Allah sai mu dora akan wannan matsalar da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muka karanta kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna muna roƙo da Allah ya babu iko kyauta ibadar mu dan sa Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan yi daidai Allah ka taimake mu akan yi daidai kullum ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake ka yi abin da yake sawabi daidai to Allah muna tawassuli ka ji tausayin mu ya Allah da yamma mu yi daidai ba mu wanye wa lafiya gaban ka Allah ka taimake mu da yi daidai a rayuwa Allah ka sa mu wanye lafiya muna ƙara addu'a da wannan ƙasar tamu mai tarin albarka da alkhairi Allah kai ka jarrabe mu da abin da muke fama da shi a wannan lokaci Allah subhanahu wataala ka sanya haka shi da mafi alkhairi gare mu baki daya ya Allah kakka jarrabe mu da abin da ba ma iya dokawa Allah subhanahu wataala ka sanya watan wannan al'amarin da ya faru a wannan kasar ya zamanto al'amari ne wanda zai zamanto zai ba zai kawo wata rabuwar kanu a cikin al'umma ya Allah duk wanda yake nihin mu da shari'a Allah ka mayar masa da kayansa ya Allah duk mai nihin nijar da shari'a Allah ka mayar masa da kayansa muna ƙara addu'a ba wannan kasar halin take take Allah ka san irin halin da muke ciki ya Allah Allah kai wani maganin abin da yake karhin mu Allah kai wani maganin abin da yake karhin mu muna ƙara bujajanta mu wanda abin ya faru da su haka Allah ya kadara shi Allah subhanahu wataala kaga yayi abu to akwai hikima a cikin abun ka sani ko baka sani ba ko ya zaman to abin ya fito fili ko ya fito fili gare ka shi dai Allah baya yin al'amari haka banza kawai banza in ka ga Allah ya yi abu wallahi da dalili akwai al'amari akwai hikima cikin wannan abun da haka Allah ya ba su haƙuri baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya ɗora mana kuma a yanzu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa jin tsoronsa a zuciyarsu kuma ya ba su ya ba su iko kirta mana a rayuwa ya taimake mu da su baki ɗaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله